fassara dalilan bi hadas shakka bihi fa bana nafiyan aw habas fala alaihi kaltifatin wa kulli amdan wa liktidbar shawhu mudbili mubdili wasahatin saraka aw muharraman nazara aw labisahu wa asima wa galibin bilamzi min gairil qur'an سجد بعديا كما منه وكان زين لفظا أو لمعنى أفسد وزون آت حق ماء سجد ونومه السجيل مبدل وزاد أنين لله لوجه فمغتفى كذا تنحنه لرور والكلا فيه للإبهام وليس مبدلا وسرحلا لحاجة ومن يكف قراءة وفاتحا ما إن سكف ترك الآية وبعدها قرأ وليركئن كلاهما تأذر وكره لن ينزل فيها مصحفا إلا لفاتحته إن وقف وتارك الآية منها سجد قبل وفوق الآيتين أفسد كفته على سوى الإمام وفته على الإمام وفته على الإمام وفته على الإمام الهاني مكروه إلا إلا فتح انتزى أعصر المهنا فهذا المغتفى ذات من تفكر قليلا ومن تفكر wanda ya tunani kalilan ɗan kaɗan ya tunani ɗan kaɗan fi hadas game da kai yana sallah sai tunani a ku gare cewa an ya kuma yana da alwala amma tunanin nan ba daɗewa yana yi eh ba yana yi don nan sai ya dawo ya tuna ai yana da alwala cewa lalle lalle ai yana da alwala to wannan ba komai a kansa shine fala alaihi wato fala shay a alaihi nan an shafe sunan ita lani akan shafe sunan la kamar yadda ake shafe labarinta shafe labarin ya cewa ko inda yake ya zo a ƙur'ani ko yadda mai alfiya ake faɗa mai alfiya ya faɗi wannan magana ɗan malik ya faɗi wannan magana ya ɗan malik ya faɗi cewa akan shafe labarin la idan an sani kowa mai farida ya faɗa shi da malik ya yi ce suwa yana so da malik da alfiya da waye da waye yake alfiya ma shi da ya sauke da ya sauko a ya sauke tuni wajen hadisar ba su ko iskadu labar izin muradu ba su ko dihi zahar وزاد إذا المال إسكان العمل إذا المراد مع سكونه زهر شيكو سيودي يا فدا shi suyudi ya ya faɗa a cikin farida ya ce wa menene wani dalilin ko wani dalilin شاء ألف الهبل ومن يجزه مطلقا لا تنسري ومن يجزه مطلقا لا تنسري كولي دليل شاء ألف الهبل ومن يجزه مطلقا لا تنسري فبعنا نفهم يبقى أن شو أبعد كذا an tafakkara fi hadasi ko ya tunani a cikin ko akwai najasa yana sallah sai kuma ya tunani ya darsu gare shi an yi akwai sa ma ba najasa amma kuma nan da gaggawa sai ya tuna ai ba najasa ai ba wanda yake dauka ba ne ai wancan ba shi ya tube shi ya sa wani to fala alaihi to wannan ba komai a kansa sallarsa ba ta inganta ba sallarsa ba ta ɓaci ba sallarsa ba ta ɓaci ba كالتفاتر كما وهوي أسلة لأن شيما بل أتسلة وقل yi amda amma ana kin waiwayin idan da gangan ne yi waiwayar wanda yana sallah ya waiwaye da gangan to wannan karahiya ne walittir bayan idan ko ya kai jallin ya juya wa alƙibla baya garin waiwai to wannan sharu mubili mummunan mai ɓata sallah ne sallar sa sannan ta ɓata gaba ɗaya in ya zama ya juya wa alƙibla baya garin waiwai ta yi gaba ɗaya kuma ba sallah wata hatin saraka sallah na inganta idan yana cikin sallah ya yi sata yana cikin sallah ya yi sata to ya aikata haram amma dai wannan bai hukunta bacin sallarsa ba yadda mai kauka misali yake faɗa cewa shi hani yakan zo amma zama bai kore inganci ba idan ya zama jihar ta diddiga ko ya mai kauka misali shi kuma ya kawo wannan magana sharif bai zo ko yani yani ko kan kadi radi ya kawo wannan maganar amallati amallati jihatuhu ta'addada misl salati misl salatin fi makani mi'tada fa innaha tasuhu inda al-aktsari wa la thawaba indahum fil azhari idan ya zamo umarnin ga ta inda ya bullo hannun kuma ga ta inda ya bullo shi wannan hani daga sata ai koyaushe ba sai lalle mutum yana sallah ba sallah kuma yin umarni ne da ita a wakacinta shi yasa hannun da umarnin a nan sun saba to irin wannan za a ce sallah ta inganta a wajen mafi yawan malamai illa iyaka da aka ce sallah ta inganta ba fa bai fa da ladan sallah ma'ana ingancinta shine cewa ba to ba za a ce sai yayi ba sai ya sake ba amma dai ladan da ake samu na sallah shi kan ya wuce shi wala sawaba indahum fil azhari wa qila la tasihu lakin hasala suqutahu wal hanbali la wala to eh su wannan ai gaba da irin wannan fadi suke da cewa ai ya zafka da ni daga Allah ai mutumin da yake ya zafka da daga Allah wata ibada ce ba da ba za ta samu daga gare shi ai ba ibada ba ce to an muharrar ma nazara ko da cikin sallah ya duba abin da yake haram ya kallo ga abin da yake haram to amma wato kowane irin abin haramun kuwa ya kalla yana sallah to sai sallah ta inganta amma dai ya aikata sabu akwai masu cewa a masaba cewa kai ko da al'aurar sai duba yana sallah to sallah sa bata ɓaci ba ko ya duba al'aurar imamin amma abin da ya fi shura shine zance malam su nuna anan ya ce wanda yana sallah ya ga al'aurarsa to sallarsa ta ɓaci wanda yana sallah ya ga al'aurar limaminsa to shi ba dai sallarsa ta ɓaci don a masa bai ba malike shi ne zancen su nuna aula bisa ku ko sa haramin ya sallah ya nemo kasar su ya faɗi wannan eh ba ka kare so ba a wadda ba dai kake ta rage wajen sujada da tilawa ne eh wannan hatin a baya ne a babin sharuɗan sallah cewa sutur ce al'aura sharaɗi ne a ingancin sallah ko yake cewa kaka a to kafin ya faɗa haka ne da farko sai ce kaka wa'asa wata haƙin najisa hariran sallarsa ya yi sabo amma sallarsa ba za a ce ta ɓaci ba in ya sa alhariri ya sallah da shi au nazara muharraman ko au nazara muharraman wa'asiman amma ya yi sabo ya yi sabo wa galibin billarzi mun gani kura wanda yana cikin karatun qur'ani sai kuskure ya kawo lafazin da yake gaba ɗaya ba cikin qur'ani ba da cikin qur'ani yake ba a maimakon lafazin qur'ani sai ya kawo wani lafazi daban wanda ba ma a qur'ani yake ba a wajen sujada ba adiyya to inda da mantuwa ne ko da rashin sani to sai sujada ba adiyya amma idan da gangan ne to ko da harafi ne ɗaya ya kawo ya masanya na ƙur'ani da shi to sallar ta ɓaci kama minhu kamar yanda inda ya kuskure a cikin ƙur'anin wa ka gayyana lafzin ya zama a kuskuren nasa ya sauya lafazi ya sauya lafazi kamar misali da zai ce na abudu sai ya ce na abadu na abadu wannan sai a ce sai sujada ba a di amma inda yake sauyawar tasa tana da mafita kamar akwai kira'a akan haka to malamai da wasu ce ba sai sujada ba kamar misali inda zai ce alhamdulillah sai ce alhamdulillah za akwai kira'a haka ko itibai cewa itiba'in dardin ga lamun la'li ya zama alhamdulillah wanda tsari ne na larabawa haka don kamar haka ne wannan ba sai ya yi sujjada ba ko da shazza ce kenan illa iyaka asali haramun ne yin kira'a da wadda take shazza ko ce bai halatta yi kira'a da wadda take shazza ba amma dai kamar wannan tunda tana da mafita ba wasu malaman suka ce ai ba komai auli ma'anan afsada ko ya ɓata ma'ana ko jirkita lafazin ƙur'anin da ya zama ya ɓata ma'ana kamar yadda zai ce iyaka na abudu sai ya ce iyaka ya ba da shadda ba mai kenan da Allah a iyaka to iya iyaka iyaka na abudu a lokacin iyaka iyaka ne iya ya ce a raya ke ƙarfa sakadu iyatun shamsi illa nisa mahu usippa wa lam takamud alaihi bi ismidi in ji ɗarfa a mu'allakarsa ko waye ke mu'allakar ɗarfa sakadu iyatun shamsi iyatun ne iyatun rana ko hasken rana in kace iyaka ka ce ranarka ya sani abudu abul ya zilla an faɗi mummunan magana ranar ka muke bautawa haka ne a ina ai an faɗi mummunan magana to wa zulu asif wanda ya gingadi yana sallah habba idan zama gingadin kan sassauka ne ma in sajada ba a bukatar sa da sai yayi sajada wannan in za'ida ce in asali ma sajada ba sai ya yi sujada ba to za ka gara inda ita in iri na wace in da wace da wace daga sakila inna ina misalin ta a ƙur'ani to in kullum ta akwai kuma shari'a to amma kace in kullum lama lama ko lamma kasan tana itimali biyu wanda ɗaya itimalin shi ne zai ba da dama a ce lama ɗayan lamma al in tana muhaffafan ne za a ce lama sai zuka wannan wannan fa suratu dariki in kullu nafsin ya kake karantawa to wadda take nafiya kenan ko wajen kuma da take mahaifafa sai a ce lama in kullun lama lai wakiyan wa in kullan a kira a mu mako wa in kullan lama lai wakiyan na hum rabbuka a amalahum to wace ce ta biyu shardiya ta uku fa nafiya ta hudu fa za'ida irin wannan ta nan kenan ko ga wata wannan ko ita za'idar akwai ta a ƙur'ani to a ina take a yana nan da ce mawun illa ya rasuna ya ce ce ita ma wai wajen na wasan in wajen na ku wannan in muhaffafa ce in na ce gashi fi'ili na su yi ya bi ta muhaffafa ce wannan innahu lamarin da shanu wanda za a sanar da fasikin mafi yawansu mun same su kangararru ina lafiyar ɗanin za'idan ina misalin za'idan mashin a ƙur'ani ga shi ne kamanin ya kawo za'idan ko faɗin maƙi wa rajil fatali la hairi ma in ra'aitahu ala sinni hairan la yazalu yazidu ko faɗin wani da yake yurajil mahu ma illa yarahu ko hadin wani bani guda na sama'in an tumu zahabun wala sarifin ko fadin to ina misalin da a ƙul'ani to ina misalin a hadisi ma a yanayin shari'a ce allazi in ta masaktin bihi lam tadillu rage allazi in ta masaktin bihi shari'a ce ta da lamsa sharaɗinta silar mausuli ta yi ta zamo shafiya inda sharadi ma habarin ne ake mota irin lijin latin zafi habar ko a hadi yake ra'a'idin kadis sakar au halatin anhu lazillati ko yani wanda ya kawo darun hid ko mai kafiya shi yasa bayan ta tabbacin jiki in ji wannan sharfiya ce wai wa in minkum ba minkum ahadin illa wariduha lafiya ce ya ne manzo wata bayan iran ya faɗi wannan matsala akwai wani magani ne da muka yi a nan ko duk da fa bai bai kai bai ce tamanin ba na dan ya sauƙin rikewa ya aka ce a cikinsa ko ba yi ba akwai wani bai ce bai kai bai ce tamanin ba ma muka nuna wajen da aka hafa na'in sajada wannan gengedi sassauka a sallah ba a bukatar sai ya yi sujada sallarsa tana nan ingantacciya wano mu mustaqilu mubilu bacci wanda yake mai nauyi kuwa wannan ya bata sallah bacci wanda yake mai nauyi ya bata sallah wani malami na malaka ya ce amma ko da aka ce ya bata sallah ba za a ce ya warware alwala ba idan a tsaye matakar dai ba a ga ya faɗi ba saboda wato alama nauyin bai kai matsayin da za a iya cewa har zai warware alwala ba tunda dai na iya tsayuwa ai alama nauyin bai kai yadda za a ce ya warware alwala ba kenan wajen amina nisan lalle ne kaɗan nishi ba daidai na kana sallah kana nishi wannan zan fili ne wanda ga amrinsa ga murari'insa ma amma da wuya ka ji marinsa ko shi yasa na yi su tassarin su ne akwai murari'insa ko a ƙur'ani ko ina misalin wanda muna ra'awo da kuma wanda raka ala daga da kuma illa ta zangware gare shi ba haka ne za ta za Allah na rinna sai fi dina da gyara da wani kuma ya an faɗe shi wani za an faɗe shi in na karin ta zama shi ma haka ne sai wanne kuma na ta zani faɗa shi ma haka ne daga wannan ne dai sai wanne na ba ban shoko ba shoko irin da guri nawa ya zo murarikin sa qur'ani ga kuma amrin sa ko zalmi guda ne shi a qur'ani eh wa zalmi wal mukazzibina wal ni'amati akwai zalmi wa man khalaqat wahida zalmi yahuru akwai zalmi ya da ladisi sanata bijuhum min haythu la lamun wa umli lahum suratul arashi akwai hmm? hmm? wato wazarun lazina yulhiduna a wai ya zaru a zarni fa babu sai dai murari in kenan a ko wazarun lazina a amrin ne shi ba ko kulilla summa zarhum bi amrihim yalla abu wani suratul an'am ne wannan ba al'arafa bace ويذرك وآلهة قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قادرون أتكين سورة الأعراف نيكم تسير ابنه يا سورة الأعراف زر يزو دزو يزرون تزر لا تزر إنك إن تزرهم shi dai wazara ɗili ne wanda murari insa da amurinsa aka ji amma marin ba a ji ba kabar nishi in na liwajin sai fa in ciwo ne ciwo ne sa kake nishi fa mugu tafas to wa in na liwajin sai ko dan ciwo fa mugu tafas wannan an yafe ma dan kayan nishin wato ba sujada kuma ba a bukata a yi sujada ka zartana hannu hakanan gyaran murya lirun rif don cutuwa idan ya zama larura ce ta sa aka gyaran murya to shi ma wannan ba ko ne a ciki bari ma wasu malaman suke cewa haifar da ma gyaran murya yake zamowa wajibi idan murya ta shaƙi ya zama ba zai iya kira a yadda ya dace ba sai ya gyara murya sai ya gyara murya to asan ne gyara murya wajiba ce wajiba ce zan iya karatun daidai to wani kila fihi an ki kila wannan matsari ne na kalamu ya kalihi kila kila hele awon kila din nan ina ila fi'alu fi'alu ne ai fi'alu shi yasa mazari ne na fa'ala ya fi'ilu kalahu ya kalihi kila ina mai labaitul af'ali ya faɗi cewa fi'alu ya kan zo a matsayin masdari fi'alu walil masadiri auzanun أبينها فللذي ما أوديه منتحلة فأل وفعل وفعل أو بتاء مول نس أو الألتل مغسول متصلة فعلان فعلان ونهر غيره هدى ونهر جلب غيره هدى وصلاه ثم زد menene ƙarshen sai mai alaji ya je kawo wajen mutum in ne lami tula fa'ali alaji ya ko gaskiya wajen riran kamar riran ne kalla rariya ya za riran allahu ya kalihi kila wani a wannan kalla a ya kallahu wannan ko kalla ya kalli a yi gaba ɗaya tafiyar su ba ɗaya ba wancan sahihin yau wancan daga ma a tala'a ne shi wa rasa ma watsali ko daga a tala'a ne yi kule'u a tala'a yi kule'u ai da bambanci da yawa wancan da yake aini daga kala'a ne wanda yake halkiyul nani wannan ku naki sai ne sulafi ne naki sai jabin ifani an irin gyara murya don fahimtarwa nan ka fahimtar a gyara murya don kana so ka fahimtar da wani wani abu ana sallah to wannan da lahiya ne kamar wani ya zo yana magana bai san shi sallah yake ba to ya gyara murya don ya nuna masa sallah yake to wannan karahiya ne walaisa mutila amma gyara mudan nan don fahimtar ba za a ce ya ɓata sallah ba ba za a ce ya ɓata sallah ba wata halar ko wata hilan sabab hilan ka ce subhanallahi li hajati inda wata bukata kana sallah wani abu ya faru yanzu ba za a gane ba daga gare ka to sai ka ce subhanallahi wato subhana fa'alala wannan fa'alala ce wadda aka narko ta daga kalamu cikakke don a hikaya ya ce murusadi ya faɗi wannan alaja ya mai murusadi ya faɗi wannan mai murusadi ya kawo irin wannan narko fa'alala daga magana cikakkiya don hikaya kamar basmala bi ma'ana ƙalin bismillahi da kan basmalan laila ga data laƙiƙuha fa ya haddaza zaka alhabibul mubasmilu سبحان قال سبحان الله جعفل قال جعلت فداك دم عزا قال دام إزك to shi ne murusabiya ya faɗi wa'annan ku ba ta murusabi ko ba ta da shi eh eh da yin murusabi to wasabi hilan lihajati wa mara kirkira hakan wanda yana cikin karatu sai ya kasa gaba wa fatiha ma in ya in sake ya kasa samun wanda zai faɗa masa gaba a wajen ma wanda zai iya ƙara ta faɗa masa gaba wannan in din ma ta bata da zace za'ida ce da raka la'ayata sai ta ne wannan ayat wa ba da hajara sai kesare ayat ya kai da gaba wannan ka in kuna mu ma ta'azzara idan ma gaban ta gagara to ya kyale karatun ya ruku ukan wanda ya sami shi kenan wanda ya sami shi kenan wa kuhu nan yanzu na sai ha musafa kada an yi mutum yana sallah ya ce zai ɗau ƙur'ani ya duba don ya karanta da yanzu ya sallah ta farilla ce ko ta nafila matuƙar da yana tsakiya ba tun farko ya ɗauka ba وقوه لن ينظر فيها مصحفا إلا لفاتحة sai ko idan a fatiha ne ya kasa kaiwa in wadafa ya kasa yin gaba to wannan dole ko qur'ani ne zai dauka ya dauka don ya ƙara sata domin kuwa fatiha sallah ba ta yi wa sai da ita kuma aka ce to ka ba irin nan ba idan ya zama in a tsayen ne ba zai iya karantawa ba ya ɗau ƙur'ani to ba zai karanta a tsayen ba ya karanta fati a tsayen ba zai yi ba amma a zaune zai aka ce to an tsaye wajen karatun fatiha ba ta kai kamar karatun ita kanta fatihar ba bai wannan nan karatun fatiha ai an faranta ta ne don ita fatiha shi yasa tun da ba ta yi a tsaye ba amma za ta yi a zaune sai ya ƙara karantawar a zaune ya rike Qur'anin sai karanta a zuni in ya gama kafin ya ruku sai ya miƙe tsaye sai ya rukun daga tsayuwa sai ya rukun daga tsayuwar shikenan ya ya za kamawa ta ko kamawa ta yasa sai ya yi haka din kuma ba za a ce akwai wata sujjada a kansa ba domin kamar hukuncin wanda ya gajiya ne daga tsayuwa kamar wanda ya gajiya ne daga tsayuwa duk da cewa zai iya tsayuwa to amma zai ana yin karatun fatiha ne a ciki an shar'anta tsayuwan ne an faranta tsayuwan ne don karatun fatiha to tunda ba za ta iya karanta fatiha daga tsaye ba ya zauna ya karanta fatiha in ya zo yana gama karatun fatiha sai a miƙe kuma a zo da ruku wa tarikul ayati wanda ya bar aya yana mai sallah shi kadai ko liman min ha daga fatiha ya bar aya da mantuwa sajadtan sai sujada kamar haka ma idan aya biyu ce shi ma sai sujada ba bi ya mance ketare aya biyu a fatiha to sai sujada ba bi wa faukan aya ta yi wanda ya bar aya fiye da aya biyu kuwa a fatiha ko da da mantuwa ne to afsada sallarsa ta ɓaci a matuƙar dai ya wuce matsayin da zai iya komawa ya gyara amma idan yana matsayin da zai iya komawa ya gyara to sai ya koma ya gyara ɗin kamar da yi a alatuwar imani kamar inda yake mai sallah ya buɗe ga wani daban ba limamin ba yana sallah ga wani kusa da shi yana sallah sai ji shi wani na kusa da shi din ya kasa faɗar gaba a karatunsa sai ya faɗa masa to sallarsa shi ta baci shi ya ɓata sallarsa to wannan shi ne abin da ɗan ƙasin ne ke kai amma ibn habibin ya ce ba a ba sallah ba ta ɓaci ba ya yi dai ba daidai ba amma sallah ba ta ɓaci ba wafatuhu alal imamin hani ya buɗe bisa liman wanda yake mai kiyayewa makaruhu karahiya ne inda ba a fatiha ba duk ana sallah kana bayan liman kawai da liman ya tsaya ka ce za ka kira ka faɗa masa gaba karabiya ne ba haka aka so ba shi ya za su da yawa da ake yi ana yi kuskure ne saboda wani lokacin ma sai ka ji masu faɗa gaban har sun yi yawa sun haura iyaka ko zaƙewa za a samu zaƙewa a ciki to gaba ɗaya su aka za karahiya ne illa sai ta inda in lifatinin ta za limamin ya nuna yana sauraron a yi masa bodi amma ba shi ne ya nuna cewa yana son a yi masa bodi ba to ka gyale shi ta yi zai dawo ya tuno ko zai koma ya ɗauko karatunsa daidai ya kai kuma domin naka na cewa sai ka bude kai masa bodi in dai a sura ne a hafsarar ma'ana ko ko ya zama a'a ya ɓata ma'ana limamin neman kuwa mantar da ta jawo ya zamo ya fata ma'ana ina misali kamar yana cikin sallah a cikin suratun hudin ne ko fara ta sabon ne kun fiya haidu ya farko da yake bayan shi ya farko ya yake cikin suratul hud fa la ta kan ne runja halidin aka ban kan ne ko an ga la labi ne shi mere bihi wallu shahidun min wa min qabli kitabu sa ma ma rahama wa la ta'minu rabbi wa ma yafur bihi min al-ahzari annahu mur'idu fala taku fi min yasmin inna la kunna rabbi wa la ilaha illa allah la yaminu wa la nazlamu ya yake wa da zlamu ga zuwa sun su lara ce to ba ta da rahun yura hafi lahul azab ما كانوا يسجدون السبعة وما كانوا يسجدون أولئك الذين to ashe ba a wajen bane ke nan ina ne bayan an ce ulaika tasabun ma hum da talibu a suratul la'alati ne inda ayat ta farko ta gane da faula ta sabon ne ya kun fiya halidu wata zaba ko wallazi na abin wa amlisa da ya fi ulaika ashabul janna eh eh to ya farfa ayat to a nan ne ko wani zaɓi da sala ce hun ya hada da wata zana ba sai sure ningil ta jiri min ta ce mulata wa qalu alhamdulillah allazi hadana li hadha to shi wannan da yazo karatu ya faɗa wannan sai ulaika sabun na kun fiya halidu ya ce wani zina aminu wa bilis salihat sai ya kasa gaba to kaga anan ai ya bata ma'ana ko saboda kamar ya ce su wa'incan da aka faɗa su ne yan wuta sannan kuma ya kawo ce su ma wanda suka yi imani suka yi aiki kyakkyawa kaga kenan wato kamar waccan makomar ce tunda ba a faɗi tasin ba kayi da magana ko ta larabci irin wannan in ta zo ba a faɗi na gaban ba an san wato na gaban ma kenan tafiyar su ɗaya da na baya sai za a ya zama ya bata baya to in irin nan ne to kai ma mu lalle ne kai gaggawa kai masa buɗe yawa a kowane hali saboda cewa in aka bi magana haka abu ya ɓaci ya za ba za a so ya ɓacin ba to ko kamar misali yadda cikin wata tsura ce sunan jafirin nan wata yanka ta kalmar sunan leka allah lazina kafaru annahum ashabun na Allah zai da nuna arshe man haula to shi ba da zuwa wannan bayan ya faɗi wajen Allah zai da nuna arshe man haula sai ya yi shiru da ya fira ɗauka ke nan wannan Allah zai na nuna arshe kamar fasara Allah lazi na kafaru ce shi ma ma'ana ta ɓaci to a irin nan dole ne kai ma mu ka ga dawo ba saboda don kare zama an yi ɓanna ko kuma a ƙarshen wata suna ce yudhilu man yasha'u fi rahmatihi والظالمين عدلا كرسان سورة الإنسان كم فإن فتح يسوع شافر أبشي والظالمين سيمن سي وشي ما كاقا إن أكبري هكا عما جانا تاباج يسوع شافر أبشي والظالمين في رامتي أنا هذا أكبري dole da gyara a wajen to irin nan dole a yi gaggawa a yi bude to fa hazal mugtafar irin wannan shine wanda yake an yafi za ta so nan tafakkara talatin bitin ya ɗaya lokaci ko? A shi ba wannan ake nufi ba. Yana cikin sai ya kawo wani lafazin daban wanda shi gaba ɗaya ma ba ƙur'ani ba ne. Kamar misali inda za a ce yau mai kumun nasu to shi sai mance yau mai kifin nasu wa kafa kaga ta zo da ma'anar kama amma dai a nan ba ba haka take a qur'ani ba ya kumun nasu yau wato shine misalin sa haka eh eh a wannan ya koma ai ba komai yawa wannan ya koma ai ba komai abu ne wanda yake ya zo masa galabatan ko yawa ai ko wannan din ma ai cewa aka yi akwai wurin da yake zai iya saboda a ce a yi sujada akwai inda ba zai saboda a ce a yi sujada ba Ah. in karatun sura ne idan ya bata rana shi ne yake ake bukatar ya gyara amma ba haka ba ba za a ce sai ya ci gyara ba a ba saboda ita sura ko da aya ɗaya karanta ai ka ga ya biya abin da yake sunna yawa abin da yake dare akan aya shi ne wanda wannan ba sunna ba ne kai karshen sura mustahabi ne a matsalar malikawa ko to eh to cewa magana da kamar ibnu habibin ya faɗa kenan ita amma ba ita ce mashura a matsala ya ko cewa aka yi ko shi ana ba da fatuwa da mashuri ne ko raji yawa ana ba da fatuwa da mashuri ne ko raji yawa a matsayin cewa aka ana ba da fatuwa da mashuri ko da raji yanzu za ka ce mutum ya ɗauka ya daidai an ba da fatuwa ba da mashuri ba ke nan ko ya zama an ba da fatuwa ba da mashuri ba ke nan ko abin da aka ce kuma ba ba daidai ba ne ko wannan ina za ta shi ya za mu tsari بسم الله الرحمن